الرحيم الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau laraba daren alhamis shi daga watan sha'aban shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da shida bayan jiran manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina wanda ya dini da biyar ga watan biyu shekara ta dubu biyu da ashirin da biyar miladiya idan ba a manta ba mun tsaya darasi na arba'in da uku shafi na saba'in da tara a wannan littafi mai albarka na amalin yaumi wal laila na shehin malami ahmad ibn muhammad ibn sunni rahimahullah ta'ala inda muka tsaya a hadisi mai lamba ta ɗari biyu da biyar za mu tashi hadisi mai lamba ta ɗari biyu da shida باب ما يقول إذا رأى من نفسه وماله ما يعجبه باب da yake magana akan idan mutum ya ga abin da zai kayatar da shi ko ya burge shi akan kansa wato a cikin akan kansa ko dukiya to ma ya kudu idan ra'a min nafsihi wa malihi ma yu'jibu idan ya ga abin da yake burge shi a kansa ko waninsa na dukiya ko kuma wato kansa mutum ya ga kawai kaga mutum ya taho ya sa kaya ya fito ka ce kai amma wani kayi kyau ko kuma ya fito da wani abu ya yi sabuwar mota ko waya ko wani abu ko gida ma ya ce amma ya yi kyau to akan wannan za a yi magana kamar yadda muka faɗa a baya akwai wanda Allah ya jarrabe su suna da kambun baka ko na ido amma ba su sani ba to babban maganin kambun baka da na ido shine azkar idan mutum Allah ya taimake shi kullun yana cikin azkar to ko kun haɗu da wanda yake da shi ka kai ke kai ga gidanka ko kuma ka yi sabuwar mota ko wani abu don Allah ya da kambun bakansa ko na ido ba zai tasiri akan kayanka ba amma idan baka azka shine da ya kai yau kai waya go waje ta fashe ko a yau din domin ya gani kawai ta burge baka yi azkar ba shi kuma bai iya ba shi ma ballanta na yi domin ɗayan biyu ne idan kai kana yi shi baye Allah zai taimake ka azkar kan ke tare ma aibun bakinsa ko ido in kuma Allah ya taimake ka kai baka yi shi yana yi kuma yana da shi to idan ya kalla abin ka ya ba ba inda zai samu kayanka domin yayi addu'a musamman ne addu'a da ake yi yayin ganin abu masha Allah kai tubarkalla kamar da iyayen da suke faɗa da an ga abu za a ce kaza yayi kyau sai su tubarkalla ai tabarakallah wannan maganin kambun baka ne to bari mu قال أخبرنا أبو عبد الرحمن قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا معاوية بن هشام قال حدثنا عمار بن زريق عن عبد الله بن عيسى عن أمية بن هند عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه رضي الله عنه قال شيخ مالمي ابن السني يتي مالمي أبو عبد الرحمن يا كرنت دجيواجنا إمام النسائي mun ce in kai aka ce Abu Abdulrahman to da malamin sa kai tsaye shine imamun nasai shi kuma ya jiyo daga malamin sa ishaq bin ibrahim shi kuma daga malamin sa muawiya bin hisham shi kuma daga malamin sa ammar bin zurayk shi ma daga malamin sa abdullahi bin aisha shi kuma daga malamin sa umayya bin hindi wannan umayya bin hindi din malamin suna da magana a kansa wacce raunana hadisin saboda shi amma dai kamar yadda wato wasu malaman suka ce kuma ya tabi ne yin shi ne matsala amma wasu malaman sun ce maqbulul hadith ne kisa wasu suka inganta shi shi kuma daga malamin sa Abdullahi bin Amir bin Rabi'a shi kuma daga mahaifinsa shine Rabi'a Amir bin Rabi'a radiyallahu anhu shine sahabu Amir bin Rabi'a sahabi ne kale yace kharajtu ana wa Sahal bin Hunayf yace ni da Sahal dan Hunayf mun fito shi ma sahabi ne fa wajadna gadiran sai muka samu wani gulbi ko tafki shi za za ku ji ɗan shiya ba suna wani abu a zurhi da ba gadiru ku hum gadiru wani gulbi ne hum sunan guri ne inda suke cewa wai a nan aka naɗa zai na aliyu zama wanda suke bibiya kamar mun biya a aiki batun mina shari shi ne gadiru ku to gadiru shi ne gulbi ruwa rafi wajen da yake da ruwa a tattare shi ne gadiru to sai suka samu wannan gulbin wa kana ahaduna yastahi min an yarahu ahad duk mu biyun da Amir bin Rabi'a da Talib bin Hunayf kowa yana jin kunyar kowa kowa ba ya so ya ga jikin kowa kuma wanka ya kama su sun ga rafi za su yi ruwa ba za su yi wanka a ruwan kowa yana jin kunyar kowa fattakara minni Amir bin Rabi'a yace sai Talib bin Hunayf sai ya tsaye ya sittirce kansa gaban ina wanda za a jubbatan alaihi sai cire jubba riga ce da ake yi za ku wani mai kama alkyabba amma mai ba tsatsa hannu ko yawwa ana dora ta akan kufta ita ce jubba na san dai tana da suna a hausa amma dai wannan ita ce jubba dan hannunta ya dan matsi haka yanzu yace wa da kalal ma kawai sai shiga ruwan shi ya fara shiga fa nazartu ilayhi nazaratan yana shiga ruwan sai na kalle na tsara ba ido wa ajabani khalquhu ganin fatar jikinsa sai burge ni sahabi ne sai yake bada labarin sahabi dan uwansa yake sai ya burge ni fa asabtu bi aini yake sai kambin ido na yana da kambun ido da shi ne ake cewa kambun baka yace kawai sai sai jabe wannan kambun da wasu yin jabe ya salam fa qatu fa qadatu ni fa qadatu na fi batin sai da zabi ne zafi ya kama shi kun ga illar ko kawai gani ya burge wani lokacin da aka yaro ya je ko da gudu ana zazzauni kawai ku ga ya tsira wani ne ne kan bin ido ya kalle ya sani bai sani wa oho saboda haka zazzabi ya kama ni wada autuhu falan yujibni yace a ya riga ni shiga ruwa na kwalla mai kira na ji shiru mutum ya shiga ruwa ka kira shi ka ji shiru ai ba zama yace sai na jikiru ya hayi ya kai fa daitu rasulullah sallallahu alaihi wa sallam fa akhbartuhu al-khabara yace na tafi gurin manzo kira da hadisi Allah tabbata a gare shi na kwaje labari na bai nace ya rasulullah ga abin da yake faruwa fa kala annabi yace kumbira yace a mutum ya shiga ruwa kuma a jikin yace tashi mutum fatahu sai sai zo mar farfa an sati annabi yana zuwa sai nan na ce kaurunsa ya janye tibabin daga barin kaurunsa dawa din da aka ce ma gurbi ga gurin wanka ne ba ruwa ne da zai tafi da mutane ba yawwa hatta ka anni anzuru ila bayadi wada isaqi yace har ka ce ina hango hasken kaurin annabi alaihi salatu wassalam wa huwa yaqudu ilayhi yana kutsa cikin ruwan yana kuma shiga ba ta wuce dai sali um Amir bin Rabi'a yace kawai fakare yana ganin sa a kwance yace Allahumma adibu anhu haraha wa wasabaha ya Allah ka tafiyarwa da wannan bawan Allah zazzabin nan domin haka zabi ya kama shi zazzabin nan zabin zazzabin nan Allah ka ce dimar da shi kun san shi zazzabi babban ciwo ne kamar yadda na faɗa a wani karatu domin shi zazzabi da ruwan jikinka da jini yake duka shine annabi yake kiransa ummu miljam li'annahu ya'kulu ad-dama wal lahm domin zazzabi yana cin nama ne da jini shi yake yake yake ja shi da zara an ji shi da dama ai maganin sa to sai yake wa wasabaha da wahalhalin wahala kuma mun fada zatin da ya wuce annabi alaihi salatu wasalam wannan ciwo yayi zazzabi yayi zazzabi babban ciwo ne kwana annabi goma sha biyu yana zazzabi amma mafi girman kwanakin da annabi yana zazzabi kwana biyar ne daga ranar alhamis zuwa ranar litinin wannan su ne kwanakin da suka fi zazzabin ya yi zafi amma a tsaitsaye kwana sha biyu ne sane mutum sun magana ta ne yake ko yake niƙi فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا النبي إذا رأى أحدكم من نفسه وماله وأخيه ما يعجبه دجيو idan ɗayan ku ya gani a kan kansa ko a dukiyarsa ko a dukiyar ɗan uwansa ya ga abin da ya burge shi fa ne da bil baraka to yayi addu'a albarka akai ya sa albarka kada magana kawai kai masha Allah وإذا أزرت غاب الله جاء ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله saboda haka ayi addu'a shi sa sabawa da addu'a ko kana da kambun baka Allah zai ce maka ba za ka rika cutar da mutane ba in ka saba da addu'a ya zanto ka saba da shi gaba daya annabi yana faɗa kamar da hadisin yake ingantacce a cikin alwabilu sayyid min al-kalimi sayyid da kuma al-kalimu tayyib na ibnu al-qayyim na malami da dalibi al-wabilu tayyib na ibnu al-qayyim al-kalimu tayyib kuma na ibnu taymiyyah al-harani yana cewa la yazalu lisanuka raqiban min dhikrillah kar ka bar harshen ke gushi yana danye wajen ambatan Allah kuma ambatan Allah da Allah madaukakin sarki yake yaban masu ambato Allah shine yaskuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim abinda ake nufi shine duk abinda annabi ya ce wanci ko awa kamar da muke biyawa shiga gida ka iya addu'a fitowa haka sa kaya ka iya tubewa shiga ban daki fitowa sa sababbi duk wannan shine azkar shine kiyamun wa qu'udan ta da shi ake hawa abun hawa duk wannan addu'o'i duk wani abu da zai yi yanzu da shi ake shine idan ka iya wannan to kai kana ji azzakirin Allah kafira wa zakira amma da zaka wato awa goma da tarbi kana ga ba ka wanda hado in kai ba zakir bane zakirin na gaskiya yau wasi ni dan jabu yawa kun san zakir ba iri iri akwai original akwai photocopy um fake to nan kana saka ce shi ne wani ma ba sai ka ke karba ga tarbiyya shekaru ma ba tarbiyya a hannunsa amma duk abin da annabi yake koyarwa shiga gida fitowa wannan shine zakiru na Allah a wancan ayi bari yake ba eh yurauna nasa wala yazkuruna Allah kaga abin da Allah yake ba ma za ambatan Allah illa qalilan sai na ganin ido na ganin ido ka je gaba da dan boji ya fada ya usuna ka zo ranar kiyama a fito da masu zikiri ka gaba ka wallahi tallahi saboda ai ma ce ai ni gaba ɗaya kullun ya ce wai za ka aka yi kawo ai misali a ciki yace akwai wanda yau farki an tashi kiyama an zo ana raban zikirin baqiyatu salihat subhanallahi 33 alhamdulillah 33 allahu akbar 33 ko da hudu shi ya daji ɗari ɗari yake sai mafarki an tafi kiyama kawai sai ga an ware masu azuka ɗin baki ya ce ya ubangiji ni ba Allah yake ai kai ba ka yi ya ce an yi ɗari ɗari yake Allah yake to waye sa ka yana nan malam dan godiyo ya kawo a hiya usunna daga nan sai aka yi mawa a ya dena saboda haka wai kiba inda amrin yi ne wa nahyi idan annabi yake tsaya nan karka tsallaka na sha ba da wannan misalin kawai ka shiga a jami'a yanzu a miƙo ma bukule ai za ku ga ana faɗa ka'ida kai wanda zai kada zai yi waye ko ne ku ai za a ce ka rubuta fasit kada ya haura ko wanda ya tsanci ciwon a dokar su idan ka haura ko ka iya za a soke ko yawa tunda an ba ka doka ka wannan an ba shi doka ya kili bai tantance wucewa gaba ba domin bai san kansa ba har yanzu ko kaza an baka booklet an ce kakka rubuta a wannan majin din doka ce instruction ne aka gaya ma kar ka yi na ban ji ba shi ne da babu da zasu gaya ba domin wannan lattara yana da ka'ida idan kuɗi iyawanka idan ka tsallake ya zo ya kashe aka zo aka kira shi panel ta zauna ya faɗi ga abin da kai wallahi za ka dade domin an ce ka bi doka kaki a duniyar ta bace na yana kuma ga alahira Allah cewa ya ai sallah a zara raka a hudu in mata biyu ne kai kai biyu da ka tashi saboda ka ci abinci ka koshi ka sha lukuzin kake tabbas za ka yi za ka kai kai ma ka ga Allah ba zai karba ba yau wato haka ka'ida ce ko ka ce ai wallahi yau ka gaji kai raka a ɗaya za ka yi Allah ba zai karba ba to abubuwan kuka na kalle su shi za ku ga idan Allah ya faɗa aya alqurani wani gurin sai ce afala ta'qilu ko ce fa atajiru ya kulli al-amsa to ake hankalin da Allah ya baka ka zama mai tunani ɗaya daga cikin illolin da turawa suka yi mana kenan da suke haɗa mu da siris na tunani saboda wanda ya dogara da siris baya tunani ba za baka ba creativity ba za ka samu wannan ba amma wanda ya mai da hankali wajen karatu ya rubuta ya a kaza ya yi kokolwar sa aiki da amma wanda ya dogara kawai jira yake ga aike da darasa ko producer zai zartar wanda za ta mutu ko za ta rayu wallahi ba zai tsina na komai ba kuma abin da yake kenan kwana ta sai kai ka da kwana 120 to misali ai nake za ka gani ga na turanci yanzu akwai wanda fa ya fara shiri in yanzu ya tara su wai saboda kullum a wadana guda talatin waje wai ɗauke kewa da rana ya fara tara shiri yanzu ya shiga ya netflix ya ce ko netflix yawa Allah ya zai to wannan shi ne to dole sai an an lura da wannan falira ubi baraka bayan Allah mu saba da addu'o'i babu rahidun muslim a gefen fulanka rama ka bara hudu ai ya kamata ya zamto wani kana da ji a gefen fulan kullum kana dauka in za ka yi kanka yin kima ba ka rika dauka kana hada ta addu'o'i dai dai dai dai dai dai komai kowanne bangare ka iya addu'a sa to za ka zauna lafiya wannan rayuwa azkar kake bukata gaba ɗaya yawwa nau'in haka wani nau'in daban kun ga kamar da muka faɗa wasu sun yi rauna da hadisi amma hadisi ne hasan ya inganta قال أخبرني محمد بن أحمد بن المهاجر وجعفر بن عيسى الحلواني قال حدثنا العباس بن محمد قال حدثنا حجاج بن مسير قال حدثنا أبو بكر الهذلي بن عبد الله عن ثمامة بن عبد الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه sai malami ibn sunni yace malamin sa Muhammad ibn Ahmad ibn al-Muhajir ya karanta da shi ma ya biyo daga malamin sa Ja'far ibn Isa al-Ulwani shi ma daga shehin malamin sa ya biyo al-Abbas ibn Muhammad shi ma ya biyo daga malamin sa Hajjaj ibn Nusair shi kuma ba'idi shi wannan Hajjaj ibn Nusair malamin nasa ma Abubakar al-Hudali shi ma ba'idi shine Abdullahi shi ma daga malamin su Umama bin Abdullah shi kuma daga Anas dan Malik radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kala annabi ya ce man ra'a shay'an fa ajabahu duk wanda ya ga wani abu ya burge shi wannan abin ya kayatar da shi fa kala bi ce ma sha Allah la quwwata illa billah ma sha Allah abinda Allah ya so shi yake tabbatuwa ba wani karfi an gane ko illa billahi sai ga Allah lam yadurruhu al-ayn aka ce wai ainu kan bun baka waje cutar da wannan abun ba ya ni la yusibu al-ayn ana nufin kan bun baka waje taba wannan abun ba to kun ga amma kamar yadda muka faɗa kalmar mai kyau ce amma kuma bai inganta annabi ya faɗa haka ba bai inganta ba shi ma ka duba alkalimu tsayi na babban malami ibnu taymiya shafi na ɗari biyu da hamsin da hudu za ka gani yace da'ifun jiddan babu ma yaqulu idza ra'a shay'an fa kafa an ya'ilahu babin da yake magana akan abin da mutum zai faɗa idan ya ga wani abu fa kafa sai yake jin tsoron an ya'ilahu ya same shi da aini da kambun bakansa yana jin tsoron kan wannan abin kambun baka ya same shi قال حدثنا سلم بن معاذ قال حدثنا عبد الحميد بن محمد الحوراني الإمام قال حدثنا عثمان بن عبد الرحمن عن أبي رجيل الأسدي مسعود قال سمعت هزام بن حكيم بن حزام يقول شيء مالم ابن السني آمر بن محمد بن السني رحمه الله yake cewa malamin sa Salmu bin Mu'adh ya karanta da shi kuma ya jira ga malamin sa Abdul Aziz bin Muhammad Al-Harani Al-Imam babban jagora ne shi kuma daga malaminsa Usman bin Abdurrahman shi kuma da'ifi shi kuma daga malaminsa Abi Razi al-Asdi ko al-Usdi Mas'ud kenan sunansa shi kuma daga malam shi kuma yace na bi Hizam bin Hakim bin Hizam an gane ai wato mahaifin nasa Hakim bin Hizam shine wanda muka ce an haife shi a cikin Ka'aba mahaifiyarsa tana cikin masu yin sharar Ka'aba tana tana jara naƙuda ta kama saboda haka tun tun a jahiliya ta zo ta musulunta shi ma ya musulunta shi ya zanto hakimu bin hizam wato mutum ne mai kyauta kyautar gaske irin wanda ka san in kana so alkhairi ya male ka karka fatan Allah ya baka ka bayan da annabi yace alaydul uliya khairun min alaydul sufla ai bayani ne mai kyau Allah ya baka ka bayar an ce wa annabi Ibrahim ta ya ka zama badadin Allah yace saboda so na da yadda nake so Allah ya bani na bawo mutum shine mutawallin sha'arawi yake cewa ai fita alherin mutum ya ranto shi yake so ya bayar ba a baki ba kar ka zama kai kullun alyadu tubulani a ka rika burin cewa Allah ya baka ka baya kuma za ku wanda Allah ya hore wa bayarwa Allah baya hana a ba ka zama babu ina ai da ta hanyar ka wani zai ci abu ba za a hana ka ba sai a kyale ka to me yake um يقول يا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خاف أن يصيب شيئا بعينه kun ga yawa mun faɗi illa hadisin to bari ku ji ma me zai kawo a gaba sai da za ka ƙara matanin kansa mun kare ni annabi alaihi salatu wasallam in yana jin tsoron kada ya shafi wani da ainunsa kala sai ce Allahumma barik fihi wa la taduru abin nan da na gani Allah ka sanya ma albarka kada ka fitar da annabi bai da aini dalilin ko shi asalin ainu abin da yake bayuwa ai asalinsa yana bayuwa ne saboda tun daga hasada ai hasada ce take girma ta koma aini annabi ko bai da hasada domin zuciyarsa a wace take can yawa saboda haka kun ga isnadin bai inganta ba matanin ba haka bai inganta ba ba za mu ja batin lokaci ba yau shi sa wani albani ya kawo shi a cikin da'iful jami'a a cikin bangaren ba'isin ya kawo hadisin yake bai inganta ba babu kalamin rajuli ala akhihi idza laqiyahu babu da yake magana akan yin sallaman mutum ala akhihi ga dan uwansa idza laqiyahu in ya hadu da shi kullum musulunci in kuka lura so yake mu zama tsintsiya madaurin ki daya su tsere da abubuwan da yake sa kuma hasala ta tafi kaji kana kauna kowa shi ne ga shi sallama domin cewa haka yi abin da yake nuna kana gaba da mutum abu biyu ne ka dine masa sallama kuma ka kullace shi amma kare wa mutum sallama kuma baka kullace shi sai ma kun da kake kira da shi amma ba ka shiga harkar sa wannan ba gaba ba akwai wanda dama dole sai ka kyale shi ya je ya harkarsa yawwa saboda ko da shi za ku yi mu'amala sai ya shiga ma wannan da baka bukata da sai ku rika gaisa kawai wannan daban amma ya zanto ba ku gaisa amma buri kace kullun kawai musiba ta same shi a har yanzu kullun shi yana nan gaba kake wannan abubuwa biyu za ku rike kai mutum sallama kuma baka burin wani abu na musiba ya same shi baka kullace shi ba wannan shi ake kira wato ba gaba ba قال أخبرنا أبو يعلى قال حدثنا حماد بن السري السري قال حدثنا أبو الأهوس عن أبي إسحاق عن الهارث عن علي رضي الله عنه قال شيء ما لم يبن السنية ما لم ينسى أبو يعلى ومي صاحب المسند شيني أبو يعلى صاحب المسند ya karanta da shi kuma daga malamin sa Hallad bin Sari shi kuma daga malamin sa Abul Awas shi ma daga malamin sa Abu Ishaq shi kuma daga malamin sa Al-Harith shi kuma wannan da'ifi shi kuma daga malamin sa Ali bin Abi Talib radiyallahu anhu kan قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبي يتي للمسلم على المسلم ست بالمعروف حق المسلمي akan musulmi abubuwa ne guda shida wanda shari'a ta sani na daya za ku ji kalmomin sun inganta a wani hadisi amma saboda bai sa ba za a ce annabi ya ce ba domin bai ce din ba anan yawwa amma can kalmomin za ku duk sun inganta a wani hadisi na ɗaya ni sallimu alaihi idan laki yau kai ma sallama idan ka haɗu ne assalamu alaikum assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ko salamun alaikum سلام عليكم ورحمة الله سلام عليكم ورحمة الله وبركاته wannan shi ne wa yujibuhu idza da'ahu ka amsa war in ya kira ka kar ka fara cikin mutanen da ba sa amsa gayyata kowa sai manyan sai ɗan elite kar ka yadda domin akwai wanda wato ko da bara yake a bakin lokon ku babban murnar sa a duniya shine ga ya kayyace ka abu kaji da yawa za ga mutane akwai wanda suke warewa ko kwanan da ji wasu suna tattauna wani irin idan center din nan na hanyar wajen police station wajen hanyar kwanar dambi da kafin ka ne na sharaɗa ai ka ga masu tsada ne wayannan nan abin nan to sai na ji wata tana ba da labari tana cewa wata ta gayyace tana cewa kuma wallahi ba zantan rabu ba karkata su ba tana murna cewa yadda wai ba kasa yadda aka bawa mai kuɗi abin da haka aka ba su su ba saboda wa je katin da suke bayarwa a ce akwai A B C idan baka yi folin na A ba to abincinka ba zai faɗo na A ba da ka zo an kalli katin ka masu raba wannan abincin sai su baka na naku ina rayuwa na su ita kura boko na ku za a ba wallahi wannan wata naji tana bayani tana cewa kai kina sun zuwa gayyata tace wato an zauna kuma ba wani hayaniya tace ba ai kida ba ba ai komai ba tace mahaifiyar amaryar da amaryar suna tsaye suna zagawa abinci bai ɗaya aka bayar wannan shine walima haka ake bukata dama so ake yi yayin da ka gayyato mutum wanda an kwana hudu ba haɗu ba yanzu a haɗu yawa an kwana hudu ba haɗu yanzu sai a haɗu kamar da nama tun da sallah babba to yanzu sai ya zo ya ga wani kwata a cikin abincinsa shi ne daidai yawa to ka gani wa yujibuhu idza da'ahu annabi duk wanda ya gayyace ba shi ne haukan su dan ta more ba da aka ce wata mata ta zo tana da bukata ta ja annabi alaihi salatu wassalam ki annabi ya ce na kike bukata mu je biya muke bukata ki sai mu go bazara eh ai ka san idza ka fi alul mar'i sa'at dununu wa saddaqa ma ya'taduhu min tawhumi haka yake idan zuciyar ka bukata haka kike kallon kowa da bakin zuciya wa wasu mutane su uku sun tawo da dare bari ku je da bambancin mutane su kawai sai suka hango wani a rami ɗan da yana rami sai ɗaya a cikin zai ce kai kaga wani sun yana rami sai ce yanzu haka kuɗi ya sato zai zuba a ciki ya binne sai na zin ya ce a ai ina ji wani ya kashe yake so yanzu ya zo ya binne kuna jin fasara ta ta yi sai na hukun ya ce a ni kuma na fi zaton cewa rijiya yake so ya mutane yake so yayi yayi ba wanda baya so kowa ya gani da safe sai ne kowa zai jaru ya jaruwa kawai kun ga kowa yadda zuciyarsa take haka yake tafsiri to haka abin ne kina magana ko bai da bin ya da yake shi ya din sama wato iya a waya da ya zo ya zama mutumin kirki wato sai ya koyi ya zama hababatul masjid shi ne wanda na gaya muku ko bai da bin ya sai da ya kai matakin da shi zai ba sata sai ya kai ma wasiƙa ya ce gobe zan zo kuma sai ya zo wallahi kuma sai ya ɗau abin da yake in ya ga dama ayarin mahajjata zai tare dukkan dukkan ya kwace musu kaya amma wata ran kawai Allah ya ce wace shi ya haura wani gida gidan budurwar da yake so sai ya ce wani a gidan yana karatun sallar dare yana karanta alam ya anil ladina amanu an tafi'a qulubuhum li dhikrillahi wa ma nazala min al-haqq sai yace wannan ai ai da shi take kin lokaci da ya bazza wanda suke imani zuciyar su tarsira dangane da abin da Allah ya saukar wala takunu kallazina utul kitaba min qabl fa tala alaihim al-amad fa qasat qulubuhum Allah yace kar ku zama kamar wanda Allah ya ba wa littafi tun da kan zamani ya tsoye zukatan su suka kokashe sai ya sako daga katanga yana lokaci yayi ya Allah Allah ya ce lokaci da yayi ce yayi ya Allah ya shiga wani kango ya kuya bari gari ya waye sai ga wasu sun kuya a kangon dare yayi suna cewa wani yana su kuzo mu tafi yanzu suna cewa kar mu fita yanzu ku dai yana nan ba su san yana cikewa sai baje da kuka yake haka yake takura wa mutane daga nan da ya koma cikin Ka'aba sai da aka yi kiransa da tattabarin masallaci yana cikin mutanen da saboda biyayyarsa ga Allah kullum yana jikin Ka'aba sai da ya kai matakin da kuma Allah ya taimake shi yayin karatu da yawa shine Laysa bin Sa'ad idan ya tara kuɗi tunda a tajiri ne a Misra sai ya aika wa Imam Malik a Madina da kuɗi ya aika da Fudayl bin Iyas da kuɗi a maka ya ce kar ku je ko ina ku ci gaba da karantar da mutane kuɗin shekara yake ba su da kayan dama jirgin ruwa uku ake yi sai ya ce a kai musu saboda baya so su motsa kawai ku ci gaba da karatu to wannan shine ko da yaushe abubuwan da ya kamata mu rika kallo to shine na biyu وتجيبه ويجيبه إذا دعاه نعوك ويكمته إذا أتى كتبر الحمد لله إني أتجاوى يشيق أتجاوى سا إن ينا شوى يرحتي أتي يرحمك الله إذا يتي الحمد لله كيف يتي يرحمك الله يكم يتي يهديكم الله ويسلع بالكم بارم بلا ولك الحمد أكيد شوى يرحمك الله يهديكم الله ويسلع بالكم an gane ko to wannan shine idan ne na daya ya faɗa alhamdulillah zaka ga yamma ne na biyu idan ne na uku yana kuma yaje kace to Allah baka lafiya domin ba shi da lafiya a wannan mazkum ne in dai ya haura uku a ta ja ta haura uku to ba ta cewa ya rahmu kallah ba ta cewa alhamdulillah ya rahmu kallah ka kane ba shi da lafiya kawai dai kai bar addu'a Allah ya baka lafiya an gane ku a lokacin alaji ne yawa ita kuma ajiyawa alaji sai ta girma yawa to sai yace wa ya'uduhu idza marida ka gare shi in bai da lafiya kun ga dalilin da yasa bai huda ne musulunci kenan wanda annabi makoci annabi alaihi salatu wasallam annabi da ya kai ni dubiyan mara lafiya in ka je da ladabin ta dama mun biya a baya da ladabin ta in kana so duk lokacin da kaje duba mara lafiya ka dauki tarbiya tarbiya ta farko ka dauka dawa ka kyauta tarbiya tun daga hanya cewa kana kan hanya aljanna sannan abu da biyu da ka je kun gaita kai mar addu'a kuma ka karfafe aka ce mun ko abin nan ai ai wato ai wannan abin da kama da sauki yake dan da kwana biyu zaka fice duk karfin jiwa eh sai ta gaya wata ai ba a ba mala kai na gaba da sauki ai da wurin zaka tashi da yarda Allah kalli budget farin jikin ka kawa maka kalmomi na karfafawa kar ka kashe miji in kana jinyar wani wani ya zo ka ga yana kashe miji shi ka ce ya tashi ya gurin shi sa ko mutum zuwa idan dan uwan ku ne ya zo gaban mara lafiya ya ta kuka ku tashi ba daidai bane ko haka wata za ta zo daga kauye wai yar uwarsa ce kwanwa ce koya ta zauna ta fice ka kuka kace mata jiki yayi ba daidai bane shi mara lafiya karfafawa yake bukata da ya yi ba fara kuka sai ku ce to da Allah ya hakuri fita duk yanayin da mara lafiya yake a ya fito waje in ba haka ba zai ƙara karya wa zuciya ita kuma rashin lafiya tana buƙatar wannan sai ta ƙara rauni in yana buƙatar ba a so ka dame shi amma yana buƙatar ya magana da kai sai iya to a yi tun amma ta ƙarfafawa ai in Allah ya yarda wannan ai da sauƙi ma yadda ake gaya min da na zuciya ranka da tsarinka ai ba dan ma wato huda da ake buƙata na stress ba tashi za ka yi mutum irin wannan abubuwan amma ka zo gare kai haka abin ya faru inna lillahi wa inna ilaihi yanzu da kwaje ya mutum ya aka yi ai wallahi irin wannan ciwon bai da dadi wani makoci na da ya fara bai tashi ba kaji kaje ji dini wani ya sa wani a gabe yana ce yana sai masa wannan yake yanzu ne yake damun ka yake zaman ka anan ya tashi da baki kudi to bayan ka ga yawa kalmomi na karfafawa sai kai bar addu'a a ƙarshe kace la ba sahur insha Allah in kana da iko samu 1000 ko 500 sawa a gaban aljihu haba kalbi ya samu sai ka tashi ka tafi to to shine haka ake wa mara lafiya ko babu wannan kalmomin suna da ma'ana ko ba ka da kuɗi kar a ce kuma je da kuɗi za a je dubiya domin yana hana zumunci yawa shi da kuskura ne in ka je duba mara lafiya da kai wa ladoyin kar ka zauna kuma kar a je da tsakiyar rana ba a zuwa da tsakar rana duba mara lafiya domin in mai surute ne ba da surutu aka ce ma ne suka kama shi zai rika kama sunanka eh ka zo da tsakiyar rana to duka wannan shi ne sannan wai ke yau janazatahu idan mata kun ji ko tare da gawarsa in ya mutu ba ka tafi zaman mataki ba ka yi abota da wanda in ya ji labarin mutuwa ka je ajiye aiki abin da yake ce da Allah ina da uzuri ko gurin aiki ne nemi excuse karfe goma da Allah an mana wata rasuwa ka ba da excuse ka je ka wa mutum addu'a ka yi wa Allah makiya Allahumma ya Allah in kana muhsinan fajir bi hasanati kai wa Allah makiya wa in kana mutiyan fatajawaz an sayyi'ati wannan kalmomin ake so ka zo ka tsaya a gaban Allah kana kirayi kuma ga ka halin sunna mai tauhidi irin ku ake bukata yayin da aka yi mutuwa su ne wanda annabi ya ce aka samu mutum arba'in suka nema wa mutum gafara Allah ne zai wa to irin da ake so duk kai mu'amala da ku saba wanda dai ya ji mutuwa ka zai kawo ya zo ya Allah ma giya karshen soyayya kenan an gane ko to shine raka gawa ai mata sallah kuma a raka ta wa yuhibbu lahu ma yuhibbu li nafsi yasowa yasowa kansa abin da dan uwansa abin da yake yaso masa abin da yake sowa kansa amma wani hadisi yace min alkhairi kun san wani zai shiga masifa kuma ya rika fatan kai ma ka fada yau ba wannan bace abin da yake sowa kansa na alheri ba na tiya ba wannan hadisin kun ga kalmomin a wannan isnadin bai inganta ba amma kalmomin gaba ɗaya sun zuwa hadisi inganta hadisin kasa ma zai kawo babu ma ya jibu alal rajuli min raddi salami babu da yake magana akan abin da yake na wajibi ga mutum wajen jiyar da sallama wajibi kun ga abin da aka ce ku yin sallama mustahabbi ne amma amsa ta wajibi yanzu da wani zai sallama a nan assalamu alaikum bin mai jiru yadda sai Allah ya kama mu amma idan mutum ɗaya an gaji ya ɗauke mana shi ne shi yin sa mustahabi amma amsawa wajibi ne wa idza qayyitum bi tahiyyatin fa hayyu bi ahsana minha aw rudduha inna allaha kana ala kulli shay'in hasiba Allah yake idan aka gaishe ku da wata gaisuwa fa hayyu bi ahsana minha kuma yadda wadda ta fi ta kyau assalamu alaikum sai ku ce wa alaikum assalam wa rahmatullah kaga ya samu lada goma kun samu ashirin domin duk gaba goma haka annabi yake in yace assalamu alaikum wa rahmatullahi sai kace wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh kun samu talatin ya sami ba daidai bane yace assalamu alaikum wa rahmatullahi kuce wa alaikum assalam kuskure ne kai laifi sai dai ka biya shi idan lado wata zo wato a sabata dawo abinda mata suke bara barka ce yayin kai musu barkan naira 100 to tana sana ta rike wannan tana duk da sai miki barka ɗari in ta haihu kika kawo mata tamanin za ta ciya ita ɗari da bai shi ne ko suke wani karin magana wai in ladi ba ta zo ba ladi ta ga gaba take da asabar ai to asabar ta dawo idan ba ki ba ta ɗari da hamsin ba to da mata da ɗarinta shi ne karatun nasu duka ɗaya ne kaga wannan salam kuskure ne wallahi wallahi kuskure ne shi sa yanzu ba na bukatar in dai za ku yi magana da shi ka sa masa salam sai ke ma assalamu alaikum bai ka iya da kai shi ne ka'ida kuma duk wanda ya ce ba salam kai ba bai ba sallama in ya kare ba wannan AL ko an da zai ce wa alaikum assalam ba kowa masa ladabi wato ladan ma da sunnar ma ba za a yi ba sunna ne kuma lada za ka samu amma ba za a yi ba ai gwara in ma nauyin rubutu kake ji ka yi boyi not ka ce wa alaikum assalamu alaikum gaskiya mu canza wannan ɗabi'a in za a yi wasu abubuwan abbreviation kar a yi wa ayyukan sunna na lada kar a yi musu a yi sallama cikakkiya a wani saboda yana jin juya ba kana da sika ba sai ka ɗauka ka ce assalamu alaikum ita ɗauko ta yayin da ka ɗauko ta zuciyarka ta faɗa yawwa kuma shi wanda ya gani zai ga ce assalamu alaikum kaga dai an yaka sallama wa alaikum assalam shine dai to me yake um قال أخبرنا محمد بن خرين ابن مروان قال حدثنا هشام بن عمار الدمشقي قال حدثنا عبد الحميد بن حبيب قال أخبرنا الأوزاعي قال أخبرنا ابن شهاب قال أخبرني سعد سعيد بن زيد المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه قال شيء مالني ابن السن يتي مالمنسى محمد بن خريم ابن مروان يا كرم تبي فيما يجي لك مالمنسى هشام بن عمار الدمشقي فيما يجي لك مالمنسى عبد الحميد Allah ibn Hadid shi ma daga shehin malamin sa Imam al-Auza'i babban malamin Hadid shi kuma daga Ibn Shahab Muhammad bin Shahab az-Zuhri kenan shi kuma daga ɗaya daga cikin malaman Imam Malik shi kuma daga malamin su Sa'id bin Musayyib da yake Abu Huraira yace anna Abu Huraira radiyallahu anhu kan Abu Huraira Allah ya kara masa yadda yake sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul naji Allah kira da annabi Allah yana cewa haqqul muslimi 'ala al-muslimi yana da ga haƙƙin musulmi akan musulmi raddu salami in yi ma sallama ka jiyar masa da sallama na biyu wa riyadatul maridi da kai da mara lafiya kun ga din mun biya a wannan hadisi kuma wannan hadisi ne ingantacce sahihi ma bukari ya rawaito a cikin kitabul janaiz da imam muslim wa tibaul janaza da raka gawa wa ijabatul da'wa da amsa kira idan aka gayyace ka kakkare na mutum akwai wanda wato wasu suka gayyace shi lallai zai ji amma wani da ya gayyace ka ba za ka ba wannan kuskure ne wata kimitul a'is da kuma gaida mai atishawa yau sai ka ba mutum hakuri da ya zo ka ce wallahi ina da uzuri da Allah ya yi hakuri eh wani ma kana da iko ya dubu biyu uku ka bayi ya kuka ji yawa to da haka shi kawai da ka kawo ya gani yace gaskiya wallahi ina da abubuwa da yawa amma dai za mu yi addu'a kana da iko ka bayi wani abu tun daga lokacin ka ba da yake haka ake yi to wani ya turo ma kace amma ya ci karo da wani ina da wani uzuri sai ka gaya ma duk gaisuwar da aka yi mai ake kiran sa gayyatar da aka yi ma duk wanda ya gayyace ka ka ba da uzuri ka ba da uzuri Allah ya sanya albarka amma gaskiya lokacin bana nan ka gaya mata to wannan shine didi yawwa amin ya Allah zaka ga musulunci ko da yake so yake wato a haɗi kuma kowa a kyautata masa na babu tagmizi din tarki rabbi salat babu da yake magana akan kaurarawa kautatawa wajen kai biyar da sallama in kausa kausan harshe da akai ga wanda ba ta biyar da sallama قال أخبرني محمود بن محمد الواسطي قال حدثنا العباس بن عبد العظيم العنبري قال حدثنا أبو عامر العقدي عن علي بن المبارك أنه حدثهم أن يحيى بن أبي كثير عن زيد بن سلام عن جده أبي سلام عن أبي راجل عن عبد الرحمن بن شبل رضي الله عنه قال شيء مال ابن السني وشيء مال منصف محمود ابن محمد الواسطي يا كرم جده shi kuma ya jiyo daga malamin sa Abbas bin Abdul Azim al-Ambari shi kuma ya jiyo daga malamin sa Amir al-Aqabi shi kuma daga malamin sa Ali bin al-Mubarak shi kuma daga shehin malamin sa yace annahu hadatha shi ya karantar da shi cewa ya haibu da abi kafiya daga gare shi ya jiyo shi kuma daga Zaid bin Sallam shi kuma daga malamin sa kakansa shi Abu Sallam shi kuma daga malamin sa Abu Rashid shi kuma daga shehin malamin sa Abdurrahman bin Kibul رضي الله عنه قال يتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم الراكب على الراكب wanda yake ka abun hawa shi zai wannan tafi na kafa sallama me hikimar da yasa aka ce na abun hawa ya na kasa sallama me yasa saboda duk wanda yake a saman wani abu yana san jin kansa ko yawa shi ne mai jin kai to sai aka ce kai za ka yi sallama domin a sauke ba wannan jin kai saboda haka na kan abu hawa shi zai wani ƙasa sallama ga wanda ba kuwa tafi yanzu wanda yake keke shi zai wanda yake tafiya a ƙafa sallama to mai babur da mai keke ba mai babur domin shi zai zai wuce mai mota ya wa mai haka kowanne hawa hawa to ballantana wanda yake abu hawa ya ko ta sauri kai za ka yi sallama kuma wani jira yake a gaishe shi barka da zuwa barka zuwa a dan lafiya musulunci ba haka yake wa gaskiya yawa yace yace wa yusallimu rajulu ala alqa'id wanda yake kafa kuma yawa na zauna sallama ka ji ko wa yusallimu al-aqallu ala al-akthar idan aka zo kilashin ga mutum biyu ga mutum uku to mutum biyun nan ku za ku yi mutum uku sallama amma idan biyu da biyu ne to kowanne yana so su fara ɗaya da ɗaya ne kowa ya yi idan adadin ku ɗaya ne to kowanne yana buƙatar shi amma kaɗan su ya biyo wa cewa sallama kun ji abin da yake aiki yawwa fa man ajaba salama fa huwa lahu duk wanda ya amsa sallama to ya samu wannan lada fa man lam yujibi salama fa laysa minna annabi yake duk wanda ya amsa sallama ba baya cikin mu ibn tayyiya yake wannan kalmar tana da nauyi yake idan annabi yake fa laysa minna ka hararu baya cikin mu musulmi baya cikin mu ahlus sunna baya cikin mu mu mutanen kirki yake ko ne ba sauki ba sauki wannan shine babu fadlil bari bi salam babu da yake magana akan falalan wanda ya fara da sallama wanda ya fara din Allah ya ji kan malam Suleiman da tibi kun ga har wato yara suna suka saba mai sallama babban shaida kenan babban shaida kenan a saba da sallama قال أخبرنا أبو الليث الفرائدي قال حدثنا أبو همام قال حدثنا بقية haka nan mu ma nan ai muna da shi bargayi alai sana harka Allah ya ji kansa duk wanda ya san shi shi ba mai sallama ne a ai sai ya tsaya ma shi ya yi sallama sannan ya wuce ko ku amsa kuma har yara ko ku amsa ko kar ku amsa ruwan ku ahli sunna wal jamaa mahaifinsu baban su alai zabo a kware ku shi ma haka yake kware kuwa shi ma haka yake baban su labib exactly to kaga duk wannan shaida ce mai kyau Allah ya ji kansu da gafara eh to sai yake um قال أخبرنا أبو الليث الفرائدي قال حدثنا أبو همام قال حدثنا وكيع قال حدثنا إسحاق بن مالك الحضرمي أخو سبارة بن مالك عن يحيى بن العارف الدماري عن القاسم عن أبي أمامة رضي الله عنه قال شيء مال ابن السن يجي مال منس أبو الليث الفرائدي يا كرم تدي shi kuma ya je daga malaminsa Abu Hammam shi ma daga malaminsa Baqiya ibn Walid kenan da sa Walid ibn Walid din ba amma mahaifinsa Walid ne shi kuma daga malaminsa Ishaq bin Malik al-Hadrami shi ma daga malaminsa Abu Subarat bin Malik shi kuma daga malaminsa Yahya bin al-Harith ad-Dimari shi ma daga malaminsa Al-Qasim shi ma ya je daga malaminsa babban sahabin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine Abu Umama al-Bahili Sudayy bin Ajlan رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبي يتي الذي يبدأ بالسلام أولى بالله عز وجل duk wanda yake fara da sallama shi yafi fifiko a gurin Allah mai girma da buwaya eh shi fara da sallama shi yafi fifiko a gurin Allah mai girma da buwaya wa rasulihi kuma yafi fifiko gurin manzon sa Muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda haka kai ka fi fifiko gurin Allah da manzo to ko dan ka samu fifiko ka samu wannan lokaci yayi to zamu tsaya akan babu sawabil bari bi salam sati mai zuwa zamu fara akan babun wanda ladan wanda ya fara da sallama kuma abubuwan da muka faɗa dai Allah ya ba mu ladan sa wanda muka yi kuskure Allah madaukakin sarki ya yaje mana kamar yadda muka sani mun fara littafin siyamu ramadan da wasu bayan Allah suka yi hoɓɓasa kusan ɗazuma da shi ya zo yake wata bata ta aiko gidan ta ai littafin ya isa domin kusan kaga mun kawo kwafi ɗari ta shirya zuwa rago da ban samu ba za mu karo kwafi hamsin ya isa zai isa mutane kai ma wani ya yi koka ko duk lada suke so ba zai gagara ba sai mu nemi wani littafin mu ja amma dai ku sani cewa littattafan gaskiya yanzu sun isa da halin mutane sun yi hoɓasa an ko ɗaya daga cikin wanda ya ba da kuɗin ashirin wancan satin yau ba ya kuma turo kudin ashirin ka gani su zo da haka za mu karo hamsin kusan ma ina ji saba'in za mu karo saboda haka in dai aka kara kawo kudin wani littafin to ba wannan littafin wani littafin za mu siya gaskiya shi kansa wannan din ya riga muka kai gaba muka ga ya isa to wani littafin za a siya da za a amfana eh insha Allah ta'ala muna fata Allah ya saka musu da alkai mun fara littafin ranar litinin kamar yadda muke sa ran za a yi masa karatu hudu an gani na alaji ba na damuwa ba ne na himma na himma ne na himma ne gaskiya ne ba tambaya ce mai kyau wanda yake mai himma ba na damuwa ba ne domin akwai alhammu ba shi ba ne akwai lacca da za a gudanar ta malaman mu za su yi a masallacin hidaya ranar juma'a ke wannan malaman mu malami na farko professor associate professor abdulhadi ismail sheikh mu'azzam suleiman khalid malam lawan abubakar malam yaya shehu mai mota dr ali yunus barista ishaq adam sannan da abu awwab malam Hamis na da goron dubi wayannan malamai guda takwas su za su gudanar da lakka wannan ranar insha Allah ta'ala kamar yadda aka faɗa magrib zuwa isha a masallacin hidaya na juma'a muna roƙon Allah wa dukkan sarki ya kai mu wannan lokaci ya amfana da mu da abin da za mu ji insha Allah muna roƙon Allah da sunayen sa kyawawa da sofin sa madaukaka Allah ya biya kowa bukatun sa na alkhairi waɗanda suke wa addini hidima Allah ka saka musu da alkhairi Allah ka yawaita mana irin Allah madaukakin sarki duk bukatun suna alkhairi Allah ka biya musu ma duniya kuma babu iko Allah ka ba su lada Allah ka hore musu abin da za su taimaki addinin Allah muna roƙon Allah da sunayen sa kyawawa da tsohon sa madaukaka kuncin rayuwa da talauci da muke ciki Allah ka yafe mana Allah madaukakin Allah ka yaye mana ita muna roƙon Allah da sunayen sa kyawawa da tsohon sa madaukaka iyawanmu da malamanmu da yankuwanmu da suka riga mu gidan gaskiya Allah ka jikansu da gafara Allah ka ba mu tsawon kwana mai amfani idan ta mu gado Allah ka sa mu cika da kyau da imani marasa lafiya gida da asibiti Allah ka ba su lafiya mu da muke da lafiya Allah ka inganta lafiyarmu shugabannin mu Allah ka shirya mana Allah ka dora su a hanya madaidaiciya اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا ولاة أمورنا واجعل ولايتنا فيهم